لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata ash-shaykhul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basari rahimahullahu ta'ala a yau muna 28 ga watan rajab hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 19 ga watan biyu shekara ta 2023 darasi da ya gabata muna dai cikin makama ta ƙarshe ita ce albasariya mun tsaya daidai gabar da lokacin da alharith ibn hammam wasu matafiya suka ba shi labarin cewa kwata-kwata abu zaidi na birnin saruja ya canza ya zama wani wali daga cikin waliyan Allah kamar yadda lokacin da suke faɗa masa cewa shi wannan abu zaidi na birnin saruja a yanzu ya sanya wato riga irin ta gashi wadda sufaye suke sawa wanda alamar su ce wadda kuma duk da cewa zuwa gare ta nema ake danganta su shine a lokacin nan yake cewa wa amma sufufa kuma ya nufaci sahun mutanen ƙwarai wasara biha zahida a wannan birni nasu na saruja ya zamanto mai gudun duniya almausufa abin siffantawa da wannan sifa fakultu sai na ce da su a ta'annuna makamat wai shin kuna nufin abu zaidu ma'abucin makamomi faƙalu sai suka ce da ni inna hul'ana zulkaramati ai a yanzu ma'abucin karamomi ne maimakon a da ma'abucin makamomi ne to a yanzu ma'abucin karamomi ne a takaice dai ya zama wali daga cikin waliyan Allah ya ce fa hafa zani ilaihin niza'u wato bege sai ya raurauta ni zuwa gare shi. Wa ra'aitu ha fursatan la tuba'u naga cewa takanas na tashi na je na ganshi da idona wata dama ce wadda bai dace ba a tozartar da ita. Farta haltu rihilatal mu'iddi wasirtu na hawahu sairal mujiddi sai na labta zuwa gare shi irin labtawa ta mai cikakken tanadi na tafi wajensa irin tafiyar wato mai ƙoƙari a cikin tafiyarsa hatta halaltu bi masjidihi wa qararati muta'abbadihi har na sauka a masallacinsa an gane ko masallaci ma gare shi na musamman da kuma matabbatar gun ibadarsa fa'iza huwa ƙadi nabaza suhubata ashabihi wantasaba fi mihrabihi sai ga maka tabbas wato ya watsar da abutar abokansa duk wasu abokai nashi na shashanci ya watsar da su ya kafu fi mihrabihi wato agun ibadarsa wa huwa zu aba'atin makhlula wato yana ma'abucin wata abaya makhlula wadda take wato ta ciccire ta tsatsage ma'ana rigar da take jikin shi irin rigar su ce ta masu gudun duniya wa shamlatin mausulatin da wani mayafi wanda yake abin sadarwa da juna wanda kulla shi ne aka yi ba ma ɗinkawa ba ya ce fahimtuhu mahabata man wala ja'alal usudi wa alfaituhu mimman simahum fi wujuhihim min athari sujudi sai na ji tsoronsa irin jin tsoron mutumin da ya kutsa kai alal usudi wato ga zakuna waɗanda suke na rukuki wa alfaituhu na same shi mimman simahum fi wujuhihim yana daga cikin mutanen da alamarsu a cikin huskokinsu min athari sujudi game da wato gurbin sujada irin hasken da yake bayyana a cikin huskar bayan Allah waɗanda suke masu rayar da dare. Walamma faraga min subuhatihi lokacin da ya gama nafilarsa hayyani bi musabbihatihi sai ya gaida ni da wannan manuniya tashi sai ya min ishara idan aka ce sabbaha ko ka ce sabbaba ita ce yatsa manuniya min gairi an nagama bi hadisin wala stakhbara an qadimin wala hadisin ba tare da wato yayi gunguni da wani zance ba tare da kuma ya nemi labari a guna game da wani da daddan zance wala hadisin ko wani sabo thumma aqbala ala auradihi wa tarakani a'jabu min ijtihadihi wa agabidu man yahdillahu min ibadihi sannan wato sai ya gabata ala auradihi akan wato wurda-wurdansa idan aka ce wurdi shine abinda mutum yake ɗaukan ma kansa na ibada karatun alkur'ani da ambaton Allah subhanahu da sauran ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wata rakani ya bar ni a ajabu ina mai mamaki minijiti hadihi game da ƙoƙarin ibadarsa, wa agabidu har na ringa gurin manya hadillahu min ibadihi wanda Allah ya shiryar da shi wato daga cikin bayinsa. Walam ya zalfi kunutin wa kushu'in. وسجود وركوع وإخبات وخضوع bai gushe ba fi kunutin a cikin addu'a wa khushu'in da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sujudin wa ruku'in da sujada da ruku'u a takaice sallah kenan wa ikhbatin da kaskanta kai wa khudu'in da dadin kaskanta kai dukkansu wannan mutaradifati ne a wajen ma'ana khushu da khudu da kuma ikhbat shine sai yace ila an akmala iqamatal khams har aka kai lokacin da ya cika tsayar da waɗannan salloli biyar ma'ana kenan ya sallaci sallar isha wasara al'amsu wasara al-yawmu amsi wato yau ta zama jiya an gane ko yau ta zama jiya kenan ya zamanto ya cike dukkan wannan yini gaba ɗaya da daransa. Fahina izinin kafa abi ila baitihi, wa asahamani fi kursihi wa zaitihi. a wannan lokaci sai ya juya da ni zuwa gidansa wa ashamani wato ya kasa da ni fi kursihi game da gurasarsa wa zaitihi da man da ake daddaga gurasa a cikinsa a ci thumma nahaba ila musallahu sannan sai ya zabura zuwa gun sallarsa wata khallabi munajati maulahu ya kaɗaita game da ganawa da Ubangijinsa, hatta izaltama alfajiru, har aka kai lokacin da alfijir ya walƙa, wa haƙa lilmutahajjili la'ajiru, wato ladan Allah ya cancanta lilmutahajjid, wato ga mai sallar dare. Idan aka ce attahajjud shine wato rashin bacci kenan a cikin dare don haka wanda ya kwana yana sallah ake kiran shi mutahajjid kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa minan laili fatahajjar bihi nafilatan lak shine yace wa haqqa lil mutahajjidil ajru lada ya cancanta ga mai sallar dare aqaba tahajjudahu bit tasbihi wato sai ya biya ma tahajjudinsa bit tasbihi wato da tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala thumma taja'a bija'atal mustarihi sannan sai kwanta irin kwanciya ta mai neman ya dan huta an gane ko wa ja'ala yurji'u bi sautin fasihin wanda shi wannan dan kwanci sunna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dan yi kishingide bayan wato alfijir ya keto wato kafin ya fita masallaci wa ja'ala yurji'u bi sautin fasihin sai ya hadu yana konkoma yana konkomawa da wata murya wadda take ma'abuciyar fasaha yakan kokoma waɗannan baituka خلد دكار العربء والمعهد المرتبئ والضائن المودئ وعد عنه ودئي واندب زمانا سلفا صورت فيه الصهفا ولم تزل مؤتكفا على الكبيه الشنئ كم ليلة أودعتها معاثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجئ وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملأب ومرتئ وكم تجرأت على رب السماوات الأولى ولم تراكبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمست بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الهذا المرقع وكم ركبت في اللئب وفوت أمدا بالكذب ولم ترائي ما يجب من أهده المتبع فالبس شعار الندم واسكب شعابيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المسرع واخضع خضوع المؤترف ولذ ملاذ المقترف وأسي هواك ونهرف أنه انحراف المقلئ إلى ما تسهو واتني ومؤظم الأمر فني فيما يدر المقتني ولست بالمرتدئ أما ترى الشيب وخط, وخط في الرأس خدت ومن يلج وقت ومن يلف وقت الشمت بفوده فقد نؤي ويحك يا نفس ويحك يا نفس هرسي على ارتياد المخلص وداوئي وأخلصي واستمي النسح وإي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وهاذري أن تخدئي وانتهجي سبل الهدى والذكر واشك الردى وأن مثواك غدا في كار لهد بلكئي أهله بيت البلا والمنزل الكفر الخلا ومورد السفر الأولى والله كالمتبئ بيت يرى من أودئه قد ضمه واستودئ واستودئ بيت يرى من أودئ بيت يرى من أودئه قد ضمه واستودئه بعد الفضاء والسعاكيد ثلاث أزرئ لا فرق أن يهله داهية أو أبله أو مؤسر أو من له ملك كملك تبئ وبعده الأرض الذي يهوي الهي والبذي والمبتدي والمهتدي ومن رعى ومن رئي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وكي سوء الحساب الموبكي وهول يوم الفزع ويا خسار من بقى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمئ يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في أمري المضيئ فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي shine yake faɗa ya ce khalid dikaral arbu'i ya ce dina tunanin gida kwata-kwata raba hanya da shi lafazin al'arbu'i jam'i ne na rab'un ka ce arrubu ko ka ce al'arbu khalid dikaral arbu'i ya ce ka rabu da tunanin gida wal ma'ahadil murtaba'i da duk wata masaba wadda take almurtaba'i maciyar damuna wannan kuma minan rabi ne shine yace wal ma'ahadi da masaba almurtaba'i wadda take maciyar damuna ita ma dina tunaninta wa dha'inil muwaddi'i ka dina tunanin wanda ya labuta almuwaddi'i wanda yake mai bankwana mutumin da ya bulaguro ya tafi shi ma daina tunaninsa ya ce wa addi anhu ya ce ka ƙetare gabarin tunanin shi wada'i ya ce ka rabu da shi wando zamanan salafa ya ce ima zamani wanda ya wuce kuka sauwar tafihi suhufa wanda ka bakanta takaddu fihi a cikinsa ma'ana ka aikata ayyuka waɗanda suke na laifuka wando ya ce wando zamanin ima zamani kuka salafa wanda ya riga ya wuce sawwatta fihi suhufa wanda ka bakanta wato takaddun ayyukanka a cikinsa walam tazal mu'takifa yace baka gushe ba kana mai dukufa alal kabihi a bisa mummunan aiki a shani'i wanda yake ya kai matuƙa a wajen muni. Kam lailatin auda'ataha ma'asiman ya ce dare nawa auda'ataha ma'asiman wato kabara mata ayyuka waɗanda suke na zunubai abda'ataha wanda kai kai ne ka ƙage su. Li shahawatin saboda shahawa ta zuciya a ba'ataha da ka biya mata fimar ƙadin a gun kwanci a gun bacci wa mabaja'i da gun kwanci ya ce wa kam hudan wato taku nawa hasasta haka gaggauta ta fi khiziyatin a cikin wato kayan ƙasƙanci a hadasta ha wanda kai ne ka fare ta ya ce wa taubatin na kasta ha tuba nawa ka warware shi ga ya can wala ta kunu kallati na ƙabata gazlaha min ba'adu kuwatin an kasa da can kuma innan lazina yubayi unaka inna ma yubayi unallaha yadullahi fauka aidihim sai yake cewa wa man aufa wani faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi shine yace wa taubatin tuba nawa nakastaha wato kawarware shi limal abin saboda wani gun wasa wa martaɗin da gun kiwo. Wa kam tajarra'ata ala rabbis samawatil ula sau nawa kai bugun gaba ka aikata abin da ka so ala rabbis samawatil ula ga ubangijin sammai al'ula waɗanda suke ala rabbis samawatil ula a bisa wato kai bugun gaba ala rabbis samawatil ula wato ga ubangijin sammai al'ula wadda take maɗaukakiya ya ce walam turaƙibhu wato baka kiyaye lamarinsa, wala sadakta kuma baka yi gaskiya fi matar da i game da abin da kake kirari. Wa kam ga mastabin rahu, ya ce sau nawa wato ka wulakantar da bin rahu alkhairinsa ma'ana kyautatawar da Ubangijinka ya yi maka, sau nawa ka wulakantar da wannan alkhairi da ya ma. Wa kam aminta maka rahu, sau nawa ka amince ma wato talalarsa. Wa kam nabasta amrahu sau nawa wato ka watsar da lamarinsa nabzal hiza almuraƙa'i irin jefarwar takalmi kafa ciki almuraƙa'i wanda yake abin yi ma faci. Domin takalmin ya kai ana yi masa faci kafa ciki zaka ga an jefar da shi, shine ya ce wa kam nabasta amrahu. sau nawa ka watsar da lamarinsa, nabzal hiza irin watsarwar takalmi almuraƙa'i wanda yake abin yi ma faci. Wa kamra katta filla'i, sau nawa ka yi gaggawa cikin wargi wa fuhuta amadan bilkazi da gangam kuma ka yi faɗa ka yi magana magana wadda take ta ƙarya. Walam tura'i ma ya ya ce ba ka kiyaye ba abin da ya waje ba min ahadihi na alkawalinsa almuttaba'i wanda yake abin biya ya ce falbas shi'aran nadami don haka ya ce ka yi ƙoƙari ka sanya tufafi wanda yake na nadama wasko ya ce ka zubar da sha'abi baddami wato girgije wanda yake na jinin hawaye lafazin sha'abi jam'i ne na shu'ubu idan aka ce shu'ubu shine wato ilgizar girgije yadda yake zubar da ruwa kamar yadda imrul qais yake faɗa a cikin waƙarsa lokacin da dokinsa ya zabura ya juya da baya ya fita da gudu ya bi garken wato namun daji shine yake cewa wa wallaka shu'ubu bil ashibi wa bilin wa ya na min ja'adin sarahu munassabi ya ce wa walla dokin ya juya baya ka shi ububil ashiyi biwabilin ka ce il'izar girgijen marece ne biwabilin da mamakon ruwa wa ya na min ja'adin sarahu munassabi ya ce kohoton shi sai tono ƙasa ta yake wato sai tono ƙasa ta haƙo suke suna watsar da ita kuma ga can ai cikin daliya shine yake cewa wasaqa marabi ahum sha'abi burrida diman minal diyaman minal malikil karim la ajwadi shine yace falbas yace ka sanya shi'aran nadami wato tufafi na nadama waskub yace ka zubar da sha'abi baddami wato wannan girgije wanda yake na jini ma'ana hawa ba hawaye ba wato wai kai zubar da girgije wanda yake na jini qabla zawalil kadami kafin gushewar wato diddigenka wa qabla su'il masra'i kafin mummunar makaya ita ce mutuwa waqda khudu al mu'tari ka kaskanta kai ga Ubangijinka irin kaskanta kai na almutarif mai furici game da cewa ya yi laifi, waluz ya ce ka fake zuwa gare shi malazal mutarif irin fakewar wato mai laifi, idan aka ce aliktiraf shine aikata aiki na laifi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, waliyakatarifu mahun mukutarifun. amma in ana amfani da kalimar akan wato kyakkyawan aiki amma sai an ƙayyade amma in ya zo mutlaƙan to abin da ake nufi aikin laifi shine al-iqtirab kamar yadda cin yake cewa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna to amma can sai ya ce wali ya ƙatarifu mahun muƙutarifun shi ne ya ce ba ka ƙasƙanta kai hudu al-muƙutarif irin ƙasƙanta kan mai furci game da laifinsa walud ka fake zuwa ga ubangijinka malazal muƙutarif irin fakewa ta mai laifi wa'asi hawaka ya ce ka saba ma son zuciyarka wan harif anhu ka karkace gabarinsa inhirafal mukuli'i irin karkacewar mai ciratuwa gabarin wato aiki wanda yake na wana inhirafal mukuli'i wato irin karkacewa almukuli'i wanda yake mai ciratuwa gabarin aikin banza ilama tashu ya ce har izuwa yaushe wato kake raukannuwa watani ka yi rauni wa mu'zamul umri wanda mafi yawan kwanukan rayuwa fani ya riga ya ƙare ilama karmu manta ya gabata asali ilama ta ne shine yace ilama har izuwa yaushe ta suhu wato kake raukannuwa watani kai rauni wa mu'zamul umri alhali mafi yawan kwanukan rayuwa fani ya riga ya ƙare fima ya durru fima ya durrul muqtani game da abin da zai cutar da almukutani shine mai tanadi walasta bil murtadi'i yace alhali baka zamanto ba mai tsawatuwa mai dena ayyuka waɗanda suke na sabo yace amatar shaiba wa shin yanzu baka ganin hurhura wato ta yi gaurayi a kanka ta gaurayu da bakin gashi a kanka? wa khadda ta zana khidad wato titina fi ra'asi a kanka ta zana hanyoyi yace wa man yaluh wa khadu shamal duk wanda gaurayen hurhura ya bayyana bi faudihi a sharan kansa yace faqaduni to ya tabbata an kai yakonsa an gane ko ma'ana ya kusanci ramin kabari shine ai mai wannan ashirya yake cewa badat laka a alamul manuni mazillatan wa nuruka qad yakhbu wa naruka la takhbu yace badat laka a alamul manuni alamun mutuwa yace sun bayyana a kanka sun maka rumfa shine yace wa man yaluh waqtu shamad duk wanda wato gaurayen hurhura ya bayyana bi faudihi a sharan kansa faƙadunu'i ya ce tabbas an kai yakonsa ya ce wai haƙi ya nafs ya ce kai canki ya ke raina ya ce uhursi ki yi kwaɗai alarti ya maklasi a bisa neman wato matsira inda za ki kubuta waɗawi'i ki meka wuya ga umarnin ubangijinki wa akadisi wato ki tsarkake aiki ki tsarkake ibada saboda shi wastami in nusha ki saurari galgadin da ake miki wa'i kuma ki kiyaye wa atabiri ki ɗau izina bi mamma ba da wanda ya riga ya wuce min alquruni wato na al'ummu wanka ba wato ya ƙare wakshai yace ki ji tsoron mufaja talqaba wato mamaya ta mutuwa wa hadiri an tukudai ki kiyayi kar a yaudare ki ma'ana ki ji tsoron kar a yaudare ki wanta hiji subulal huda yace ki bi hanya ki bi hanyoyi na shiriya wadda kiri kuma ki tuna washkar rada wato gaugawar wato halaka ita ce mutuwa wa anna maswaki gada lalle makomarki a gobe fi ka'ari lahadin wato na nan cikin zurfin kushewa balka'i wadda take wohintacciya can wannan rami za a kai ki a totsa ya ce ahallahu ya ce menene mafi mamakinsa ya ce baitul bila ya ce gida na tsufa wal manzilil kafri ya ce masauki wanda yake haƙo alkala wanda yake wohintacce wa mauridis safril ula wanda shine magangara ta matafiya waɗanda suke na farko wallahi kil muttabi'i da mai riska wanda yake mai biyar baya duk al'ummu na farko nan ita ce mashayarsu ita suka gangara suka tafi shine ya ce wa mauridi ita ce magangara ko ka ce mashaya ta asabri matafiya al'ula waɗanda suka rigai suka tafi na farko kenan ya ce wallahi muttabi'i wato da wanda yake mai riska almuttabi'i wanda yake mai biya ya ce baitun ya ce shi kabari wani ɗaki ne yura wanda ake ganin man'udi a hudu wanda aka bada shi cikin wannan rami kadaban mahu za ka ga ya tarar da shi wasu kuma an bara masa shi an tafi ya ce ba'adal faba bayan mutum ya kasance a cikin sararin duniya wasa'a wato da yalwa kenan za a meka shi wannan rami ƙida salasi a zuri'in gwalgwadon wato kamu uku duka kwata-kwata kenan metir ɗaya da rabi in ma ya yi ya ce lafarka ba bambanci an ya hullahu dahiyatun wanda yake ƙwararre masani wanda yake ya iya komai au ablahu ko wanda yake wawa ya ce ba bambanci kowanne daga ciki sauka zai yi aw musirun ko wanda yake talaka aw mallahu mulkun ko wanda yake da sarauta ka mulki tubba'in kamar irin sarauta ta sarki tubba yace wa ba'dahu al-ardu bayan wato kwanciya ta kabari bayan zama na kabari yace al-ardu to akwai bujurowa ga ubangiji subhanahu wata'ala da za a yi mabayi kamar yadda ya faɗa yau mai izin tu'raduna la takfa minkum khafiya wa ba'dahu al-ardu bayan shi akwai bujurowa zuwa ga ubangiji domin yi ma bayinsa hisabi allazi yahwi al-hayya wal bazi bujurowar da take tarar da mai matukar kunya wal bazi da wanda yake maras kunya wal mubtadi da wanda ya faru abu wal muhtazi da wanda ya koyi da shi wa mar'a da wanda ya kiyaye jama'a ya jagorance su wa marru'i da wanda aka yi kiwon nashi da shugaba da talakawa gaba ɗaya kenan ya ce fa ya mafazal muttaki ya matukar so da ƙauna ga rabauta ta almuttaki mai tsara dokokin ubangijinsa wa ribha ya matukar riba ta bawa ƙadwuki wanda aka kare shi game da su alhisabi mummunan hisabi almubiki wanda yake mai hallakarwa wa haula yawmil faza'i wanda aka kare shi game da firgici na yini wato tsoro na yini wanda yake na firgici shine yinin alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa la ya hazunu humul faza'ul akbar yace wa ya khasara man baga ya kai can tabiwar duk wanda yayi zalunci wa man ta'adda da wanda ya ƙetare iyaka waɓaga ya yi shishigi, wa shabba ya rura ni ranar waga wutar yaƙi limaɓa amin saboda neman wani abinci au maɗuma'in ko wani abin kwaɗai wanda yake na rayuwa. Ya ce, Ya man alaihil muttakal, ya wanda wato madogara a kansa ne shi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. ya man ya Ubangijin da alaihil muttakal wato madogara a kansa ne, ƙadza da bi minal wajal ya ce tabbas abin da ke tare da ni na tsoro da firgici fa ya dadu, limajtarahatu game da abin da na aikata, an gane ku, alijtira shi ne aikata aiki wanda yake musamman aiki wanda yake mummuna, ga ya can am hasiballazi na jitarahu sayyi'ati. shine yace limajta rahatu game da abin da na aikata min zalal wato na tuba-tubai fi umriyal mubayya'i a cikin kwanukan rayuwata waɗanda suke abin tozartarwa fagafirli abdin mujtari yace ya ubangiji na ka gafarta ma wani bawanka mujtarin wanda yake mai laifi warham bukahul munsajim ka ji kan wato kukansa almunsajim wanda yake mai kwararar da hawaye fa'anta aulamar rahim kai ne mafi cancantar marrahim duk wani wanda yake jin kai wa khairu mad'uin du'i kuma kai ne fiyayyen abun roƙo wanda aka roƙa lalle baitukan nasa sun kunshi wato shine al-itiraf bizunub ma'ana wannan furici tabbatar da bawa cewa mai laifi ne wanda shi kuma wannan yana daga cikin sababin samun wato gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala mai laifi ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne alal haris ibn hammam al haris dan hammam na faɗa falam ya zalar yuraddidu ha bi sautin raƙiƙin bai gushe ba yana kwankoma waɗannan baituka wato da wata murya wadda take raƙiƙin wato mai rauni wa yasilu ha bi zafirin wa shahikin yana sadar da ita bi zafirin wato da wani ƙaraji wa shahikin wato da shasheka hatta ba kaitu libuka'i ainihi har nima na yi kuka saboda kukan idanunsa, kama kuntu min ƙablu abiki alaihi, kamar yadda na kasance gabanin haka wato ina masa kukan takaici. An gane ko? Kafin haka da ina masa kukan takaici cewa ya ƙi shiga hankalinsa, to amma yanzu ina kuka saboda kukan idanunsa ya koma zuwa ga Ubangijinsa. thumma baraza ila masjidihi bi wudu'i tahajjudihi sannan sai ya fito zuwa masallacinsa da arwallarsa wato ta qiyamul layli na filfilin da yi alwallar da da ita ya fito masallaci sallar asuba fan talaqtu ridfahu yace sai na tafi bayansa na biyo bayansa wa sallaitu ma'a man salla khalfahu nayi sallah tare da jama'ar da suka yi sallah bayan shi ashe shi ne ma limamin masallacin gaba ɗaya. Walamman fadda man hadara lokacin da waɗanda suka halarto masallacin suka watsi, wata farraƙo shagara bagara, wato suka rarrabu can da can kowa ya kaɗi gabansa. An gane ko shi ne shagara bagara kowa ya wajensa kenan. A kaza yuhainimu bi darsihi sai ya hafi yana gunguni da wani karatunsa wa ya sibiku yau mahufi ƙalibi amsihi yana ƙera yinin shi a cikin mulin jiyan shi. An gane ko wa ya sibiku yau mahu yana ƙera yininsa fi ƙalibi amsihi a cikin mulin jiyansa. Ibadar da ya ajiya hallo ita ce a yau. Wa fi zimni zalika a cikin tsake-tsakin haka yurinu irnanar raƙobi. Wato sai kuka yake an gane ko yurinu irnanan raƙubi wato yana wani gungunun kuka irin gungunun kuka na mace mai wabi waye biki wala buka a yaquba yana kuka wane kukan annabi yaqub lokacin da aka ce masa kilkeci ya cinye ɗansa yace hattastabantu annahu iltahaqa bil afradi ya ce har na gane ya bayyana gare ni cewa lalle abu zaidi na birnin saruja tabbas a yanzu fa ya haɗu da wasu ɗaiɗaiku na bayin Allah kamar yadda suke da'awar cewa al'afirat wai wasu bayin Allah ne bakwai waɗanda suke duniya ba ta wohinta game da su a kowane lokaci sai an same su wa ushriba qalbuhu hawalin firadi an cuɗanya zuciyarsa game da son kaɗaita ga ya can wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim shine yace wa ushriba wato an cudanya kalbuhu zuciyarsa hawalin firadi wato game da son kadaita fa akhdartu bi qalbi azmata lirtihali sai na darsa ma zuciyata niyya wato talabtawa na tafi na bar shi wa takhliyatuhu wato da barinsa wata kallibi tilkal hali da kaɗaita game da wannan hali da yake ciki yana na ɗar sama zuciyata niyya na cewa in labta in tafi wata tuhu in bar shi shi kaɗai wata kalli da kaɗaitar da yake bi tilkal hali da wannan hali na bautar Allah fa ka'annahu tafarrasa ma nawaitu aw kushifa bima akhfaitu ka ce ya tsinkayo abin da nayi nifi aw kushifa ko kuma an yaye masa bima akhfaitu abin da na boye a zuciyata an nuna masa an gane ko shine suke cewa an masa wai kashafi fa zafara zafiral awwahi wato sai yayi huci irin hucin al'awahi wanda yake mai matukar damuwa ko kuma ka ce al'awah wanda yake mai matukar komawa ga Ubangijinsa kamar yadda ya faɗa inna Ibrahima la'awahun halim inna Ibrahima la halimu nawahun munib sun makara'a sannan sai ya karanta fa'iza a zamta fatawakkal alallah in kayi niyya kayan niyya to ka dogara ga Ubangijinka. fa asjaltu inda zalika bi sidqil muhaddisina wa aikantu anna fil ummati muhaddisina yace fa asjaltu a lokacin nan yace fa asjaltu inda zalika bi sidqil muhaddisina yace a lokacin nan sai na tabbatar da gaskiyar masu bani labari waɗanda suka faɗa mun cewa abu zaidi na birnin saruja fa yana can garinsu yanzu ya zamanto wato wani waliyi daga cikin waliyan Allah domin yana daga cikin waɗanda suke masu kyamar duniya shine yace fa asjaltu sai na tabbatar da faɗata inda zalika agun wannan al'amari da na gani bi sidikil muhaddisina game da gaskiyar su waɗanda suka bani labari wa'aikantu na sakankance na tabbatar da cewa anna fil ummati lalle a cikin wannan al'umma muhaddasina akwai waɗanda ake ba su labari game da wasu al'amurra ɓoyayyu wanda Allah yake sanar da su ya ce summa da nautu ilaihi sannan sai na kusace shi kama yadunul musafihu kamar yadda mai neman mai haɗa hannu yake kusanta da wanda yake so ya haɗa hannu da shi wa ƙultu sai na ce masa ausini ayyuhal abdun nasihu ya kai wannan bawa mai nasiha mai gargaɗi wato imun wasiya faƙada sai ya ce da ni ij'alil mauta nusba ainika wato ka sanya mutuwa wato tsakanin idaninka an gane ko ka kafa ta tsakanin idaninka wa haza firaku baini wa bainika wannan shine rabuwa rabuwa tsakanina da kai. Alharis ya ce fawar da atuhu na yi ban kwana da shi wa abarati hawaye na ya tahaddar na minal ma'aki suna gangarowa daga kurmin idanuna, wa zafarati wato hucina ya ta sa'adina sai hauhawa suke minar taraki daga karankar mata. Lafazin taraki jam'i ne na tarkuwa, tarkuwa shine ake cewa ƙashin barawargi sai ya ce wa kana ta hazihi khatimata talaki wannan ya kasance shine cikamakin wato haɗuwa ta da shi ƙala shekun ra'is malam na faɗa abu muhammad ne alƙasim ibn ali barradallahu madja'ahu shine abu muhammad alƙasim ibn ali Allah ya sanyaya wato gun kwancinsa ya faɗa ya ce haza akirul maƙamatin lati an sha'atu habiligitirar wannan shine ƙarshen makamomi wadda na ƙaga biligitirari wato akan rudi da zuciyata ta mun kenan akan jahilci na da rashin sani na idan aka ce aligtirar shine mutum ya rudu da kansa saboda jahilci ya ce haza akirul maƙamatin lati an sha'atu ha biligitirari wannan shine ƙarshen makamomi wanda na ƙaga biligtirari a sababin ruɗuwa da na yi saboda jahilci na wa amlaitu ha bi lisani irar kuma na yi shibtatta wato da harshe wanda yake na tilas ban makawa domin an kallafa mun an nace mun kan cewa sai na yi wannan makama wanda kar mu manta wani tun a cikin muƙaddima ya faɗa mana cewa kallafa masa ne aka yi an gane ko kallafa masa ne aka yi kan cewa dole sai yayi ya ce wa ƙadu ulji'itu tabbas ya ce an fakar da ni ila an arsadtu hali listi iradi zuwa da naka dakaci ita wannan makama lilisti iradi wato domin neman bujuro da ita ga mutane su diba su gani ta yi ko ba ta yi ba wana daitu alaiha fi suƙili itiradi kuma na yi kira na yi shela a kanta a cikin kasuwa wato ta bujurowa shine kenan a jinjina ya ce amma ha za ma'a ma'arifati bi annaha min saƙaɗil mata'i wannan ya ce tare da sani na na tabbata cewa ita wannan makama tana daga cikin yashashen kayan amfani wanda ba kowa ba yake kula da shi ba wani kayan kirki ba ne ba ya ce wa mimma ya staujibo an yi ba a wala yubta'a tana daga cikin abin da ya cancanta a tallata amma ba za a saya ba, a kawo a kasa amma dai ba za a saya ba. Ya ce walau gashiya ni nur taufiki, da a ce haske na gamdakatar da Allah yake ma bayansa ya ruhumin wa nazartu li nafsi nazarar shafiki, na kalli kaina irin kallo wanda yake na mai tausaya ma kansa. Ya ce wallahi da satartu uwari lazi lasatartu wariyar lazi lam ya zalma sutura ya ce wallahi da na suturce aibi na wanda bai gushe ba yana suturce kamar yadda Allah ya suturce ni ya ce walakin kana zalika fil kitabi mastura sani dai wannan lamari ya kasance tuntuni abu ne wanda yake abin rubutawa abin tabbatarwa a cikin littafin lauhul mahfuz Allah ya kaddara cewa sai na rubuta wannan littafi ya ce wa ana astagfirullaha ta'ala ni kam ya ce ina roƙon ubangiji na maɗaukakin sarki gafara mimma auda'atuha game da abin da na bara ma wannan littafi min abadilin lagawi wato na ƙaryace-ƙaryace wanda yake na magana na yashashiyar magana wa abadilin lahawi wato da abubuwa waɗanda suke na ɓatarwa waɗanda suke na wargi. ya ce wa astar shiduhu ila ma ya asimu minas sahawi ina neman shirya tashi wa astar shiduhu ina neman shirya tasa ila ma ya asimu zuwa abin da yake kiyayewa minas sahawi wato na raukannuwa wa yuhzi yake rabautar da bayansa bil'afui game da yi musu rangwame innahu huwa ahlut taqwa ubangiji na shine mazawa ga jin tsoronsa wa ahalul magfira kuma shine ma'abucin wato gafara wa waliyul khairati fi dunya wal akhirah shine majibincin duk wasu alkhairu a nan duniya da makoma lahira wannan dai duka wato tawabi ne malam yake yi akan wannan littafi da wanda kuma tuntuni tun a cikin muqaddima ya faɗa mana shi wannan littafi da ya yi shi ya yi shi ne saboda fahimtar da jama'a ba ya yi shi ba ne ba kawai don dai mutum ya karanta haka don wani jin daɗi a aka karanta domin ka fahimci haƙiƙanin wato shine yare wanda yake na larauci wanda zai taimaka maka akan fahimtar wato alkur'ani da sunna wannan shine manufarmu game da karanta wannan littafi amma ba don wasu abubuwa da yake cikinsa wanda duk da cewa akwai abubuwa waɗanda sukan ƙara ma mutum wayewa a wajen rayuwa sanin duka yanayin yadda jama'a suke ciki insha Allahu kenan akwai risala biyu da malam yayi su a ƙarshen wannan littafi akwai ar-risalatu siniya da kuma ar-risalatu shiniya siniya risala ce yayi wadda kowace kalma akwai harafin sin a cikinta shiniya ita kuma kowace kalima akwai harafin shin a cikinta insha Allahu kenan su ne za mu yi darasi mai zuwa a wata nuska akan samu waɗannan risalata na wata nuska kuma babu su kenan insha Allahu dan uwa zai yi kotokofi kinsu kenan duk wanda ba shi da ita insha Allahu za a wannan kinta kenan darasi mai zuwa insha Allahu za mu gabatar da ita da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك